أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بشرنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومدار العظيم وعلى ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu dama muka haɗu a wannan makaranta mai albarka domin kanta darasin addinin musulunci da aka saba karatun mu yau za mu yi karatun a babi na ishirin wato ku ga sai an yi sati mu karanta sau biyu amma yanzu har za mu yi babi na ashirin to dama a ce rashin yin kato shi ke hanawa an ana yi yau da kullum to da karan karan dai a samu abu mai yawa yana daga cikin babbar falalan zuwa jin ilimi kar ka rubuta kar ka karanta ma Allah zai baka ladan ibadar ka ta shekara to iya nan ma ya tawaru ko sannan idan ka je majalisin ilimi don ka je Allah ya je annabi ya ce Allah ya hana annabi ya hana ba ka tare da har ka je ka aikata abin da aka ce a yin ba ma ba tare da har ka je ka bar abin da aka ce a bar mu iya jin da kai manzala ce ladan ka ya fi na wanda ya je duba mara lafiya sau dubu mara lafiya ya wani ba lafiya ka je ka kai da shi wani ba lafiya ka je ka kai da shi yadda Allah yake son kai da mara lafiyar nan kamar sa kamar sa ka je so dubu sannan jana'iza a yi jana'iza so dubu da kai to wannan wanda ya je majalisin ilimi so ɗaya ya ji galada saboda majalisin ilimi shine mai tace dukkan abin da muke na ibada shine zai sa mu yi kuma shine zai jawo mu ga mu yadda Allah ya ce a yi don an yi ba yadda Allah ya ce a yi ba kaga bai ba to yace albabul 20 babi na 20 fi bayani dariqi sunnati muhammadiyyah a cikin bayan da farkon sunnar muhammadiyya fi babil haji a cikin babin haji wa bayani ma adana wan nasu da bayani abin da mutane suka faro shi fi a cikin aikin haji muna bada shedani na bidoyin shedanci dariqi sunnati da farkon sunna fi babil haji cikin babin haji wa ma da dariqi sunnati da farkon sunna al muhammadiyyah ta muhammadiyya fi babil haji cikin babin haji huwa shine an yahuja kulluwa dan kowane mutum daya yi aikin hajjinsa kama kan nabi sallallahu alaihi wa sallam ya hujjar da annabi yake yin hajji wa bi da bukhari ya zo a cikin tafsirin sai bukhari an abi hurairah da an zo ruwa daga abi hurairah kala yace jami'in nabi sallallahu alaihi wa sallam ina ji annabi ya kula yana cewa man hajja lillahi duk mutumin da ya je haji don Allah falam yarfus rafasu ana fassara shi da jima'i amma ba jima'i ne rafasu ba a ba jima'i ne rafasu ba rafasu a abin da yake motso sha'awa abin da zai sa a gane kai namiji ne ita ko mace ne ko shi ba a yadda ba a yi aikin hali shi da ma ke sa matan a kaya kamar maza sai ka kaya matan kamar maza namiji kuma kayan da kagare da yake zama don kar ma wani ji wani abu wanda yake tsakanin alaƙar namiji da mace kuma ko da matarsa ce ba zai rafadun nan ko rungumin mace ko shafa jikin mace da zai jin daɗi ko sumbantan ta yi kiskiyan da magamadan duk bai yi ba wallan ya faso bai wani aiki na fasikci ba tun aka aikin hajji aka ƙare raja'a ya dawo ka yau mai wala zai kamar da uwarsa ta zai zunubi ɗaya bai da shi aikin hajji ne an je ba a yi wani laifi ba mu ji dawo kamar yan uwarsa da shi duk abin da Allah ya masa wannan yana ga fara haji amma dai ga wani ikon zuwa ba zai je ba yana neman abun duniya in dai akwai ikon zuwa ka je ka dawo ka ga mamakin arziki zai ga Allah ya kara ma arziki wa min tariqi din nabi sallallahu alaihi wasallam ya daga tafsirin sunnar sallallahu da minta Allah gare shi fil haji a cikin aikin haji ihramun na da mutane su daura harami bil mawaqi ta wurare allati ayyanaha sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi ya bayyana wujuban wannan wajibi kowane mutane ta gabar ta yamma ta ko ta ayo duk inda ka zo annabi ya ware wurare akwai zalhulaifa inda annabi yake yin harami akwai zatu irbi akwai yalamlamu to haka dai ya wawware wurare akwai kanul manazil duk wurare ne wanda in an zo sai a tsaya a wurin a ɗaura harami eh a wurin ake tsaya a ɗaura harami to wajibi ne kowa a inda irin wannan wuraren wato mai haji ko mai umara ya taho daga wajen maka ba a yadda ya shiga maka ba sai da haraminka sai da haraminka yawa wuraren da aka tara da za a je a yi wanka a yi alwala a yi sallah raka biyu da ake yi sai a sai a shiga cikin harami sai ka shigo da haraminka wa bi da bukari ya zo a cikin ingantaccen littafin bukari عن ابن عباس لقال عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذل خليفة النبي صلى الله عليه وسلم يا سامي قاتل وتقول أورا حرمي لا أيش حج جمعت على المدينة duk wanda ya ta Madina ko daga nan katabin Najeriya ko daga Mali ko daga wata ƙasa in dai aka kai ka Madina da farko ba za ka ita maka ba to in ka zo wannan wuri mai suna Zalhulaiba in an da yi ku a motoci nan za a je a tsaya ko a ɗaura harami don manzo Allah ne duk mutanen Madina da duk wanda taho daga Madina in ya zo wannan gurin ya tsaya ɗaura harami a nan manzon Allah yake tsayawa ya yi wanka ya cire tufafinsa ya ɗaura ai kayan aikin haji na harami sallallahu alaihi wasallam amma labbaika Allahumma labbaika da haka za a shigo maka wani alaisan na zuba mutanen sam har da mu nan magaribi duka sunan wurin da za mu ɗauki harami aljufar shi ne yayin da yawanci alhazai masu tafiya a ruwa in dai ba waɗanda takardun su ba su yi kyau ba su a yammal suke sauka amma waɗanda takardun suka yi kyau a jidda suke fakawa masu tafiya na kaba a jirgin ruwa kenan jirgin zai faka da su a jidda na jirgin sama kuma jirgin sama shi ma akwai iya faɗin da ake sauka a jidda to a nan za a taru daga nan za a yi a motoci a kai su wannan guri mai suna al-juhufatu su ma a nan za su ɗaura harami domin mutanen da duk suka biyo ta nan a nan annabi zai su ɗaura harami wali ahli yamani mutanen yaman kuma yalam lama sunan wani wuri yalam lamu sunan guri to nan ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa musu yadda za su zo su ɗaura haramin su kuma a wannan guri ɗaura haramin su a wannan gurin su wato kamar dai da sauran waɗanda nake ga muku masu ɗan shiga ta wata hanya ne su ma suna nan suke fata a yamma wani an najdi mutanen najdu kuma akwai wani guri mai suna ƙanna manazil to wannan wuri shi ma aikin Allah ya sa musu ya zama miƙatin mutanen najdu a nan za su ɗaya a nan za su ɗaura harami kuma yadda ake ɗaura harami mutum zai yi wanka ya tuge kayansa ya ɗaura kayan harami ya sallah raka biyu ya yi labbaika Allahumma labbaika nan da ake yi daga nan ya zama alhaji wato ya zama mai aikin haji daga nan aka ce masa falara masa wala fusuq wala jidala fil haji babu ruwansa da mata ko da matarsa ce shi da yawanci mamuri da matarsa ba ba za a ba su masauki girma ba zai ce dame ka babu wannan babu fasikanci ba wani abu wa hunna la hunna wannan wurare na su ne wal ma ta alaihi da kuma na wanda suka yi zo a bisa gare su ne min gairi ahali ko da daga waɗansu ahalin wannan wuraren ne liman kana yuridul hajja daga wanda ya kasance na nufin yi aikin haji wal umrah da na umara Waman kane wanda ya karanta duna hunna bai kai ni katin ba nisa, kamar matsalar misali a ce duk wanda suka taho daga nan kamar misali a ce daɗin kowane hali, a ce duk wanda ya zama daga nan ya je kori ya tsaura harami. In gabiru da hanyar bagan wannan mu haɗu a kori, in gabiru daga nan a zo mu haɗu a kori mu tsaura harami, to wanda yake ɓaure ba. ai kaga shi ya wuce da harami yake ya can gaba ya kula da maka shine fa man kana duna kunna fa min ali wanda shi kan daga gidansa ba daga gidansa ba zai iya yin wanka tun da ya bar wani harami na bayan can shi kuma ga gidansa nan ga maka can to sai ya wanka a gidansa ya tsaura harami ya sallah raka'a biyu ya yi labbaika Allahumma labbaika daga nan ya zama alhaji sai sai ka mu hanya runguma a ji a ma kasa kai hatta yin na hala maka da har ma mutanen garin maka na cikin garin maka yuhilluna minha a cikin makan nan za su ɗaura harami ba ruwan da za su shiga yi wajen maka domin ɗaura harami domin su zo su yi aikin hajji a kowa a cikin gari ya ɗaura harami da mutanen maka ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم iya daga tafarkin sunna sa iya ramin ta Allah a gare shi bil haji cikin aikin haji dukulu makka da shiga makka min sanatul uliya ta wata kofar gari da ake kiran da saniyatul uliya sanan ake so a diga sai da karo da ya ga mai da maka kwani ka shigo mata ta sama haka aka bi zo a yi to amma to kaga wannan kamar mutan da akan jaki ka kake ko akan dokinka ko akan raƙuminka ko da kafarka to yanzu ba ka da wannan zaɓi tunda a mota za a sa ku kawai ko daga jidda ko daga madina a zuwa ka ga nan ka ba ka da zaɓin ƙofar gari sai in suka zo suka zaɓa ma to shi kenan wannan kenan amma dai in dai da kai ne kake da iko to sunnar annabi ne in za a shiga maka a shiga ta wannan ƙofa sai dai uliya za ka ga garin a ƙasa wal kurudu min sabili sufula in za a bi kuma kofa ta gangara ita ma ake fita nadban sunna ce amma ta mutahajiya an so ai haka in alhaji bai haka ba aikin hajjin sai yayi kyau babu matsala amma yin haka kuma da wani lada na musamman kenan ya ji ina nadban wa bi sayyid bukhari ya zo a cikin ingantaccen littafin bukhari an ibn umar daga abla dan umar kala yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya garante da kullu yana shiga ya ni yana nufin makkata min ka ne ka kullu ta wannan kofa da kiran da sanin da kullu ta ne yake shiga wa ya karu annabi yana shiga ya ni yana nufin min hada ga maka ni ta ne ta sufula da kofa da ake kira ta ne ta sufula ta gangara zuwa gangara ya shiga wa min da rikin nabi sallallahu alaihi wasallam iya daga tafarkin sunna iya da aminta Allah a gare shi bil hajj a cikin aikin haji hina rudu'i minhu yayin dawowa daga aikin haji at-takbiru salasa marratin eh wato ya karci Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da uku ala kulli saratin min al-ard duk inda ake riba an samu wadon tudu kamar mun da zina ko nawa don gabar muka yi daga mun je garan nan ta wajen tiki akwai hawa sai kabara uku in an gangara kuma za a sake hawa sai ya kabbara uku wannan sunan manzon Allah ne ya kan raƙumi ko akan abubuwan hawa wannan an so ai haka bai zama dole ba amma akwai lala kuma wawi da bukari ya zata da bukari an abla ibn umar daga abla dan umar yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ma'aikin Allah ya kasance idan kafara in ya dawo min garwin daga yaji aw hajin ko ummu Allah ya dawo daga aikin haji a umarnin ko umar zala dawo daga umara ka san manzo Allah kafin ya haji umara ya fara naka umara ta riga haji kafin manzo Allah ya haji umara ya fara an fahimta ko manzo Allah sai zama bai wuce haji biyu ba ko uku yawa don kaga wato sai daga shekara hudu biya ne ma annabi fara zuwa maka bayan ya yi jira to ayoyi na na aikin haji dama hukunce hukunce haji na cikin surul bakara ita kuma amarin da sauka sai wani abu a cikin surul haji ita ma amarin da sauka babu aikin haji a maka an bayin da ko ba aikin haji a maka babu azumin ramadan a maka sadda annabi ya duk ba ai ba eh ku ce ka ta ko aka yi ma ba sallah ma fa Allah abu kawzara ba a ce ba ka yadda Allah ne Allah ka yadda annabi manzon ne ga wurin ka ce to allolin su fa ayya da su haka ake ta rikici to kaji to duka daga baya dai addinin musulunci a kawo wannan bayan wannan a kawo wannan bayan wannan a kawo wannan da haka ya haɗu ya cika to annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yaƙi ko daga aikin haji ko daga aikin umara yukabbi da kan kabbara an kulli sarajin kowanne tudu in za a yi min da kaza salatan warat ya kan kabbara uku kuma ya koyi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wahdahu ba bauta kowa sai Allah shi kadai na ce daga babu abokin tarayya lahu a gare shi lahul mulku mulki ya taba da gare shi wa lahul hamdu godiya ta taba da gare shi yuhyi shi Allah yana rayawa wa yumitu kuma yana kashewa wa ala kulli shay'in qadirun shi Allah mai iko ne akan komai wata rana Annabi Ibrahim yana wa'azi yace Allah shine yana ta wa'azi dai akan Allah ne sai lamarun lamarun dan Kar'ana da ya kai kai Ibrahim zo na Annabi Ibrahim zo na ji kana wa'azi yayi na wa'azi to waye Allah naka ne wanda kake wa'azi a zo a bi wane ne shi ji labaru duka annabi ibrahim ce rabbi allazi yuhyi wa yumiitu ubangiji na shine mai rayawa mai kashewa da hawo to ai ni ne kenan a ni ne ai kala da uhu wa yumiitu lamaru da shi ai ni nake rayawa nake kashewa to wannan ba fara tsakanin mu da ina kana da wani Allah da banban da ni amma in dai mai kashewa mai rayawa shi ne Allahnka shi kake kira abota ta mana to kana kira a mun bauta ma zai ka kawo mana mutum aka kawo masa mutum wannan ba laifin tsaye ba na zaune ita sa ta gobe ka kayi sa fil ka bare suka sa ta gobe suka sa daga rai to kun ga kaje wannan wannan ko ya laifin gida ce a kyale shi aka adu ta da bai kun wannan ko na rai ni sai wannan haƙi na kenan ita a to ni eh yaji to ni na hawa wanda nake bauta sunan sa Allahu na wanda nake bauta sunan sa Allahu shi kuma kullum yana taho da rana daga gabar ya yamma da ita kai lamarudu tun da kaje kai ma'ala ne ɗauko rana kai kuma daga yamma ka yo gabar rayu sai ka ana annabi akan addu'ar da yake la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai ayibuna تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده وعده ونصر عبده وعلم العذاب وعده abin da yake wada kenan masu dawowa masu tuba masu ibada masu jira ga ubangijinmu masu godiya Allah ya yi gaskiya a alƙawarinsa Allah ya taimaki bawansa Annabi Muhammadu Allah ya tarwa da rundunar Allah shi tare bai gayya ba haka Annabi yake faɗa sallallahu alaihi wasallam mm ne dawo yadda ha ya kare bayanun tariqi sunnah muhammadiyyah bayan tabarkin sunnah muhammadiyya ibabul hajji a cikin babul hajji ala sabili tanbihil uqalai akan tafarkin faɗatawa da hankula la ala sabili ihsani ba bisa tafarkin fadawa da lissafawa ba Allahumma ya ubangiji wa fiqina ka mana ga mu da katari da jabai na sunnabika kabin sunna annabinka Muhammad alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijahi domin alfarma da indaka a wurin sa to sai mu fara nan Allah ba mu iko ran talata sai mu zo mu karanta bid'o yanzu nan sunna aikin hajjin mu karanta yadda ake yi za mu ji kuma abinda mutane suna yin sun jaji amma an hana to Allah ya kiyaye ايوه على الكلام الله بابا